بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata tara ga watan sha'ban hijira tana da 1442 wanda ya dace da 23 ga watan uku miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin ta'alimul muta'allim faslun fi bidayati sab'i wa qadarihi wa tartibihi wannan fasali zai karantar da mu yadda mutum zai fara daukan karatu a sabqa nan ana nufin daukan karatu wa ƙadarihi da kuma gwargwadon yawan abin da mutum zai rika ɗauka ko tartibi da kuma tartibin karatun yadda zai jera karatun duk zai irshadin ka ne akan haka kana ustazuna shekhal islami burhanuddini rahimahullah ta'ala malamin mu shehin musulunci dubun dalilin addini duk Allah ta'ala ya tabbata gare shi yuqifu bidayata bida'ata sabqi ala yawmin arbi'a yana dakatar da fara karatu a bisa ranar laraba duk wanda ya zai fara karatu zai ce mu bari sai ranar laraba haka nan in karatu ma aka ajiye za a dauka ya ce mu dauka ranar laraba duk dai lokacin da aka ce fara karatu ne shi yana dakatarwa sai ranar laraba wa kana yarwi fi zalika hadisin haka zance ma yana ruwaito wani hadisi cikin wannan din wa yastadillu bi yana kafa hujja ma da wannan hadisin duk da in ma hadisin da ifi ne dama ai da ifin hadisi ana iya amfani da shi a fadailul amal wa yaqulu yana cewa qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in budi bihi yawmal arbi'i illa wa qad tamma hadisin kenan babu abin da za a fara shi ranar laraba sai ya cika saboda haka ai kana son ka fara karatun nan ka fahimta ka samu cikakken abin da kake bukata to yanzu in je ka fara shi ranar laraba to wannan farawa ran laraba din hadisi ya tabbatar ma da cewa abin ka zai cika wa haka za ka ne fa'alu abu hanifa ya ce kai imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi ma haka yake wa ka ne ruwi hazal hadis shi ma imam abu hanifa yana ruwaito wannan hadisin an ustazihi ya ruwaito wannan hadisin daga malamin shi a shekul imamul ajallu kiwami dini ahmad ibn abdirashid rahimahullahu ta'ala wannan shehin imam abu hanifa kenan da shi ma ya ruwaito wannan hadisin a wajen shi wasa mitu shi kanshi malami mawallafin ya ce ni ma kuma na ji mimman asi ubihi daga wanda na amincewa nake karɓan magana ta gaskiya a wajen shi anna shekha aba yusuf alhamdani ya ce sheikh abu yusuf alhamdani rahimahullahu ta'ala shi ba wai karatu ba kana yuqifu kulla amalin min a'malil khairi ya kasance yana dakatar da duk wani ayyuka in je yana da shi ayyuka alkhairi kowane aiki yana dakatar da shi a layan arbiya a bisa ranar laraba duk abin da za a yi dai abin alheri ne zai ce mu bari sai ran laraba wa haza ya ce to wannan fa abin da yasa yake haka li anna yawmal arbiya yawma khuliqa fihi nuru yawma khuliqa fihi an-nur ranar laraba shi shine ranar da aka halicci haske a ciki wa huwa yawmun hasin kuma abun mamaki ranar laraban nan ranar nahisa ne ranar rashin albarka ne fi haƙin kufari a haƙin kafirai ko ya kunu mubarakan sai ya zamo rana ne mai albarka ne mu'mini na ga mu'minai su kafirai ranar laraba shine ranar nahisan su ranar rashin albarka mu kuma shine ranar albarka tun da ranar da aka halicci haske kenan ka san shi sha'anin Allah abu guda ɗaya ne sai ya maida shi azaba ga wani ya maida shi rahama ga wani ko aljanna ba akwai ba lahu babun badinu fi rahmatu zalimin lil azab mu ko yanzu haske din ma haske kanshi sai kaga ya amfani wani kuma ya kona wani gashi abu ɗayan ne wuta ne amma wani yana mar amfani wani kuma yana kona shi to haka nan ranar laraba take a haƙin kafirai da muminai wa amma qadru sabqi amma gurgurdan gurgurdan daukan karatu fil ibtida'i cikin fara karatu din faqad kana abu hanifa rahimahullahu ta'ala imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala ka san mai littafin ba hanafi ne shi yasa yawanci yake kafa hujja da abubuwa na ainihin hanafiya musamman ma a irshadi na imam abu hanifa yace kana abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya hake imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya hakaito an sheikh alqadi al-imam umar ibn umara ibn al-imam abubakar az-zarnuji ya ruwaito hadisi ko kuma ya ruwaito daga shi wannan ya kaito daga shi wannan ainihin shehin rahimahullahu ta'ala annahu qala shi shehin yace qala mashayikuna shi ma yace shekunan mu rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala sun ce yambagi ya kamata an yakuna qadru sabqi gwargwadon ɗaukan karatu lil mubtadi ga mai fara karatu ya zamo qadiran ma yumkinu dabduhu bil i'adati marratayn bir rifqi na'am idan mutum ya zo bai taɓa yin karatu ba zai fara karatu ya ɗauki abin da in ya maimaita sau biyu a hankali zai iya haddacewa No.
kaga ka bashi abin da kawai ana gaya mar in ya faɗa sau ɗaya sau biyu ko baya gani ya haddace kawai No.
ko yaushe zaka iya ce mar ya kawo ya kawo kaga ya ɗauki kaɗan kenan na'am
wai wai yazidu kulle yawmin kalimatan kuma kullun ya rika ƙara kalma guda hatta innahu har ya cewa shi wa in dala sabqu ko da daukan karatun yayi nisa kaga dama ya saba yana haddace abin da ya dauka goma in ya dauki kalma ɗaya zai haddace jima jima zai haddace kaga wa in dala sabqu ko da daukan karatun yayi tsawo wa kasurar karatun yayi yawa yumkinu dabduhu bil i'adati marratayn zai yu ya haddace shi da maimaitawa sau biyu kaga ko yanzu yara yan nursery ana ai akwai hanyar da ake bi a koya musu yadda ko sun girma ba za su sha wahala ba sai ga ana koya musu abu a practical za a dauko abu a manna a ce miye wannan da kanshi zai faɗa ya ce kaza sai a ce miye wannan kaza can an jima kuma sai a sake mai- da haka da haka sai ga yaro ya mai da hankali sai ga duk abin da aka koya mar tun yana yaro shi ya saba duk abin da aka koya mar ɗaya biyu ya iya na'am sai ka ga wa'in ɗanar sauko ka sura ko da ɗaukan karatun ya yi tsawo ya yi yawa sai ka ga yumkinu zabtuhu bil i'adati marratayn sai ka ga mutum in ya maimaita sau biyu kawai zai yiwu ya haddace Na.
saboda da haka ya saba na'am
aha wa yazidu bi rifqi wa tadrij haka nan zai rika karawa ba wai mun ce kullun ka dauki kalma ɗaya ba a'a ai ka san kanka ana tafiya ana tafiya wata ran zaka iya daukan kalma biyu wata ran kalma uku wata ran safa guda wata ran littafi ma sai a sauke sai ga kuma ka saba ana yi sai ga ka haddace na'am wata diriji da kuma ainihin nan nada zai rika yi a hankali da nada shi ya san kanshi zai rika ainihin karawa fa amma iza dana sabku amma idan daukan karatun yayi tsawo fil ibtida'i tun a farko kana zuwa da ka duba ka ce wannan ai duk na ma fi su kawai ni malam amin shafi biyu kawai ana yi mai wa ma yana dan kyankyaɗin sa yana meme haka to kaga in daukan karatun yayi tsawo wa ta ja ila i'adati ashara marratin har ya buƙaci da siya ya maimaita su goma zai haddace saboda yawan abin da ya dauka to fa huwa bil intihai in ya saba da haka fa wannan fa koda ya iya fahimtar da haddan kenan in ya saba da haka to fa huwa bil intihai a ƙarshe ma aidan kuma dai ya kunu kazalika sai ya zama haka ya nauya ta da zalika saboda ya sabar wa kanshi haka sai ga duk abin da za a karanta bai yi wa a farko ma ba zai iya fahimta ba sai an maimaita zai dan tsinta sai an yi wajen su goma sannan zai iya ganewa sai ga har ya girmama da haka abin zai tafi na'am
wala ya turku tilka al'ada kaga kenan karshen yana so ya bar wannan al'adan ba zai iya barin wannan al'adan ba illa bi judin kasirin sai ya sha wahala mai yawa wa karkila hakika an ce a irin kauli na ainihin dalibai da suke fada aka ce ai yadda abin ya kamata a sabku harfun wata kararu alfun na'am suka ce ai daukan karatu kar ya wuce harafi daya kuma ka maimaita so dubu wannan kaga duk suna kinaya ne na taqlil na daukan karatun da taksir wajen takrar din Na.
ka dauka kaɗan kuma ka maimaita so diyawa har ka haddace Na.
a ko yanzu ma idan ka ji dama suna cewa in ka ga wani baban za ba za ka ga mutum makarancin qur'ani sai ka ji an ce tun bakara har nasu zai kai ko kuskuren baki bai yi ba ka je ka tambaye so nawa yake biya allan shi wani kullum zai biya allan shi so ɗari biyu wani sai ya biya so dubu sannan zai ainihin wanke bayan ya haddace to wannan takrar din wannan takrar din shi zai sa abin ya zauna akan mutum har ka ji ya zama kaman faciya na'am
ya coka wayan baki ba shi yasa wai ake cewa wai wai almajiran qur'ani in sun shiga boko suna ba yan boko kashi shi in aka je abin da kuke ta kokarin ku fahimta shi har da cewa zai yi dama har da ya saba da shi da abin da aka yi in ya je ya shiga gindin bishiya ya kama kwamiti ya da shi sai ka kun zo kuna ta tunanin abu shi kawai ya da shi kama zai ba ku wani wannan abokin mu wani a Kano a eh Bayero eh akwai wani handout na turanci Yawwa.
wani arama ne wani handout da eh ya samu gindin bishiya kawai ya hada kwarai kuwa har da shan mutu ne kwarai abin da kai wai sai ka ɗauka ka duba kalma ka za ka yi a ka da ce to haka abin yake ya saba ne kawai shi ko mai haddacewa ne wanda mun yi haisila Eh.
da muka je lo Eh.
yan turancin Yawwa.
mun fi so gari ka gani sosai sosai wannan na, na- na larabcin da kuka yi kenan ma to ka gani haka abin yake wanda kuma tsangaya ne da to ka gani wai wai wani wani malamin qur'ani ne aka je wani gari ana aure sai aka ce a dauko an yi musaffa aka ce a dauko 20 aka dauko 20 ya ba ta zani 20 ba aka zo ya ga malaman da su gidadawa ne ma ba zan komai ba suka zo su ne makarantar 20 aka kallama su aka yi me yace a bashi guda daya da aka ba shi ne sati da aka zo za a yi shirin a cikin story sai ya zauna shi ba zai kalla ba da haka aka sauke shirin yadda shi kawai yadda wurin mutane da shirya ko kuma da wani shirya za shi kawai ya ce kawai ya ce Allah ya kai mu buki na gaba kawai da ya karba ya je ji shikenan kawai sai ya haddato ta yazo mun sai ta haka ya zama a sati ya zo shi shirya ba ta ka gani to da haka da haka aka saba wayan baji ya kamata an yabtadi a mutum zai fara karatu ya fara a, an yabtadi a ya fara bi shay'in da abin da ya kunu aqraba ila fahmihi zai kasance mafi kusanci zuwa ka fahimtar shi duk lokacin da dalibi ya zo zai fara karatu ka kula da ina ya raja'a fannin da ya raja din to ya fara ta wannan fannin saboda zai samu buɗi dan ka san shi karatu ko fa a cikin fanni ɗari in je ka kware a fanni ɗaya sauran duka ba za su baka wahala ba amma kai ka fi fahimtar fanni kaza kuma an dan kofar da kai a wannan fannin ba zai yi ba saboda haka mutum ya fara da abin da ya zama aqrab ila fahimi da can ba an ci a irin education a makaranta ma za a ga akwai office musamman akwai mutane da za a kirawo yaro a zaunar da shi a ga ina ya raja yau to ka gani to ka gani za yi yawanci a makarantun mu na gwamnati babu wannan kuma wannan abu ne mai muhimmanci a lura da inda mutum ko yanzu a rediyo ai zaka ji ana tambayan yara idan ka girma me kake so kai wani zai ce likita wani zai ce lauya wani zai ce to abin da yake burge mutum din a shege hashi a kai na
shine ya ce kunu aqrabu ila fami ya kasance ya fara da abin da ya fi kusanci zuwa ga fahimtar shi wa kana shekul imamul ustazu sharafuddini al-aqili rahimahullahu ta'ala ya kuli ya kasance yana cewa as-sawabu inji ni dai abin da ya zamo ainihin katari a wuri na fi haza cikin wannan ainihin mas'alan ma fa'alahu mashayikuna rahimahullahu ta'ala shine abin da shekunan mu jinka Allah ya tabbata a gare su suke aikatawa ya suke yace fa innahum cewa su kanu sun kasance yaktaruna lil mubtadi'i sigaral mabsul wanda ya zo zai fara karatu suna zaɓa mishi ainihin ƙananan shimfiɗa irin su ahadari irin su ashmawi ɗan ƙananan littattafai da shi ake fara wanda bai taɓa yin karatu ba saboda mai li'annahu aqraba ila fami ila fami saboda ya fi kusanci da fahimta yanzu misali mutum bai taɓa yin karatu ba ka ɗauko mar aqrabul misali ka ce da shi zai fara ta ina zai fara da me zai fahimta amma kana ɗauko ahadari ko ashmawi sai ya gana farawa yana fahimtar abin da yake yi na ka ga akraba ila alfami wa dab'i kuma shine zai fi kusanci da haddacewa ka san shi kan shi hadda din kar ka yadda ka nuna wa mutum ya haddace abu mai yawa to kaɗan ɗin ma ba zai iya ba amma idan ka fara mara da kaɗan ya saba mai yawa ma sai haddace yanzu misali littafin dama ɗan safa goma ne sai ka ce kaga littafin nan a yadda ka haddace qur'anin nan kai kokari ka haddace shi mana gaba ɗaya sai ya dukufa amma ka ɗauko mu dawwana ko ka ɗauko sai buhari ka ce ai ana haddacewa ka haddace ya ce bayan na yi ƙur'anin kuma su zan sake tuba wani abu amma idan ya haddace wannan ƙaramin yana tura a ashe abin mai yiwa ne mai yiwa ne sai ga manyan ma duk suna shiga na shine ya ce wa abu adu anil malalati kuma shi ƙaramin littafi shine mafi nisanta daga ƙosawa kafin ka ƙosa ka sauke kafin ka kosa ka sauke amma littafin wajen sufuli biyar ne ka ɗauko tun daga sufuli ɗaya ma abin ya ƙi ƙarewa har ka gaji kaga za ka kosa saboda haka a fara da ƙanana ɗin wa aksaru hukuan bainan nasi kuma shine mafi yawan aukuwa bainan nasi tsakanin mutane zaka ga matsalolin shafi yawan aukuwa a cikin ainihin mutane mu je ko ya isa ya isa to alhamdulillah bari mu sa nan.